إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
الحمد لله الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاهدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا إلهي ما دعوتك فاستجب لي وهب لي ما أشاء كما تشاء أنا العبد الضعيف يقل جهدي إذا ازدحم الدعاة الأقوياء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الورى أجمعين أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومح الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل تركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه واسقنا من حوضه المبارك بيده الشريفة شربة هنية روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين bayan haka ‘yan uwa ina isar da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa gare ku baki ɗaya maza da mata da dukkanin wanda wannan sautin yake isa zuwa ga kunnen shi ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna sha bakwai sha bakwai ne ko? muna sha bakwai ga watan shawwal wata na goma a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna ma Allah ta'ala godiya da ya tara mu a cikin wannan gari mai albarka garin magaji a ƙarƙashin wa'azin da ake gabatar da shi wata-wata wa'azi na malaman karkara ubangiji Allah ta'ala ya saka wa wa'annan malumman da alheri waɗanda suke shirya wannan wa'azin a wata-wata suke ƙoƙari da fafatka da faɗuka tashi wajen ganin cewa an tabbatar da an tsara wannan wa'azin kuma komi ya tahi daidai kamar yadda suke wannan ƙoƙari Allah ta'ala ya daidaita komi cikin al'amuransu Ubangiji Allah ta'ala ya sa hannu ya kama Allah ya yi masu gyaɗar dogo sama ‘ya'ya ƙasa ‘ya'ya Allah ya tarfa magarinsu nono, Allah ya sanya ma rayuwarsu albarka, Allah ya sanya ma zuri'arsu albarka, Allah ya sanya ma matansu albarka, Allah ya sanya ma dukiyoyinsu albarka, Allah ya sanya ma komi nasu albarka. Muna roƙon Allah ya ƙara kwararo da alkhairi da albarka a cikin jihar mu ta maraɗi da ƙasarmu ta Nijar baki ɗaya. ‘yan uwa musulmi muna cikin albarka da alheri na Allah, abinda ya kamata mu rike dalilai da sabubba wanda dalilin rike su Allah yake daɗa alheri yake daɗa albarka. Allah yana son idan ya yi wa mutane ni'ima to su yarda da harko cewa ya masu ni'ima kasu bujire su ɗora ganin kamar bai masu ba. Abu na biyu, kuma su gode ma Allah godiya irin wadda ta dace da girman Allah akan ni'imomin Allah. Allah ya shelanta cewa duk wanda aka ma ni'ima ya gode za a ƙara mai wa idh ta'azzana wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum na'am wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ta'ala ya shelanta cewa la in shakartum wallahi idan kuka gode akan wata ni'ima daga cikin ni'imomin da nake yi muku la azidannakum to wallahi sai na ƙara muku wala in kafartum kuma wallahi idan nayi muku ni'ima kuka bujire kuka butulce Allah ya ce inna azabi la shadid lalle ne azabata mai tsanani ne kamar Allah ya ce innan maku ni'ima kuka bujire to zan yi maku azaba kuma azaba ta mai tsanani ce tambaya mu 'yan Nijar Allah ya mamu ni'ima ko bai mamu ni'ima ba guda ɗaya ko guda biyu wallahi Allah ya mamu ni'ima ko da a ce kai ƙunƙu ne baka ganewa baka da basira baka da fahimta to a lokacin da muke ciki na yanzu da kuma yanayin da muke ciki da kuma irin kariya da kamawa da Allah yake bamu kai ya kamata a ce kunku ka gano cewa Allah ya ma 'yan Nijar ni'ima wallahi ko duci ne kai ya kamata duci a ce ka gano a ƙasar Nijar tana cikin ƙasashen da Allah ya ɗaukaka yan masu ni'ima a cikin ƙasashen duniya a wannan lokacin da muke ciki. Ka gaya mana ni'imar da Allah yamma ƙasar Nijar ya yi ma wata ƙasa irin ta a cikin wannan lokacin da wannan zamanin. bala'i guda nawa ya tunkaro Allah ya tare masiwa guda nawa ta tunkaro Allah ya kare makirci guda nawa aka shirya Allah ya rosa ƙiya da bala'i da mugun abu da kata'i da jafa'i da iskanci da lalaci da sakarci guda nawa aka ƙulla ma wannan ƙasai tamu ta Nijar amma Allah ya tarwatsa ya rosa ya rogaza ya watsar Allah ya kare mu kuma yake ci gaba da kare mu wallahi har kullum in dai rana ta fito ta faɗi ba a rasa wasu maciyatan mutane da suke kulle-kulle wajen ganin cewa yaya za a yi su ga sun kuntata mu al'umman Nijar tun lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar nan har zuwa yau rana ba ta taɓa bullawa ba ta haɗi ba tare da an samu wasu mutane ba a wani yanki ko a wani lungu ko a wani tsabbace ko a wani wuri suna ƙoƙarin sai sun ga al'umman Nijar sun tagayyara sai sun ga al'umman Nijar sun shiga matsala sai sun ga al'umman Nijar sun shiga takura da damuwa sai sun ga al'umman Nijar cikin tsanani amma Allah ya ƙi ka tambayi jami'an tsaronmu na Nijar, kariyar da muka samu aikinsu ne, wallahi za su ce ma ba aikinsu ba ne, domin aikin ya wuce lissahinsu, ya wuce karatunsu, ya wuce tunaninsu. Ka tambayi manya-manyan sojoji ƙwararru a Nijar, wanda suka ƙware wajen wato sanin harakokin tsaro. wai wanga tsaron da Nijar ta samu da wannan nasarai da wannan rinjayen da wannan galabai wai kwarewansu ce iliminsu ne aikinsu ne ƙoƙarinsu ne wallahi ƙwararrun sojoji ƙwararri a ɓangaren abin da ya shahi tsaro za su tabbatar da wallahi wannan lissahin ya wuce ya wuce abin da suke tsarawa ga takarda tsarin wane ne tsarin Allah ne wanda in ya baka nasara in ya ce kai ke da nasara to duk duniya su taru su ce ba su yarda ba wallahi kai ke da ita tsarin Allah ne wanda ya ɗauki alkawali kuma Allah ba ya saba alkawalin shi kan cewa duk mutumin da ya kasance tare da Allah to Allah zai kasance tare da shi yanzu nan malam tasi'u ya sabka yake karantar da mu hadisi ɗaya daga cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wama taqarraba ilayya abadi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wala yazalu abadi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه الله يتي duk mutumin da ya ce zai ƙiyayya da masoyina waliyina Allah ya ce to na mai shelar yaƙi ya fito mu gwabza yaƙi da shi duk wanda ya ce zai yi ƙiyayya da masoyin Allah waliyin Allah zaɓaɓɓen Allah makusancin Allah to Allah yana mai shelan yaƙi sai Allah ya gayi yadda ake a samu kusanci ga Allah Allah ya ce bawana ba zai gushe ba yana ta kusa bawana ba zai kusanto ni da wani abu ba wanda na hi ƙauna sama ga abin da na farlanta mashi kuma bawana idan ya tsare farillai ba zai gushe ba yana kusan tone da na filfili har sai na ƙaunace shi idan na ƙaunace shi ni zan zama jin shi wanda yake ji da shi idan na ƙaunace shi ni zan zama ganin shi wanda yake gani da shi idan na ƙaunace shi ni zan zama jin shi wanda yake ji da shi hannun shi wanda yake taɓa-taɓa da shi in zama ƙafar shi wanda yake tafiya da ita ba zai ji wani abu ba sai abin da Allah ya yarda a ji ba zai ga wani abu ba sai abin da Allah ya yarda a gani ba zai taɓa wani abu ba sai abin da Allah ya yarda a taɓa ƙafar shi ba za ta taka ba ta je wani guri sai gurin da Allah ya yarda a je a gaba sai hadisin ya ce mi wala in sa'alan kuma wallahi idan bawan nan nawa masoyin nan nawa ya roƙe ni la u'tiyannahu wallahi sai na bashi abin da ya roƙe ni idan ya nemi tsari na Allah ya ce wallahi sai na tsare shi ya kamata 'yan Nijar mu Allah godiya idan mutum ya zama waliyin Allah masoyin Allah in ya roƙi Allah Allah ya ce sai ya tsare shi akwai alamomin cewa akwai waliyyai da yawa cikin ƙasar Nijar domin mun roƙi Allah ya ba mu mun nemi ya tsare mu ya tsare mu mun nemi ya kama mamu ya kama mamu bala'i ya tunkaro mun ce Allah ba mu iyawa kai kaɗai ke gare mu Allah ya mai da bala'i duk wata ƙasa da take makwabtaka da ƙasar mu katanga aka mamu ta bala'i ta tsiya ƙasar Najeriya ta mamu barazana ko ba ta yi ba Allah ya tsare mu ko bai tsare mu ba da wace ƙasa muke da iyaka da ita benin ta man barazana ko ba ta yi ba barazanarta ta yi tasiri wa ya sha wahala mu da ita wa ya yi sama wa ya yi ƙasa wa ya ɗaukaka wa ya ƙasƙanta wa ya samu nasara wa ya kunyata da haka su suka kunyata mu kuma Allah ya ba mu nasara da suka rehe ƙohon su sai Allah ya buɗa mu tashi إن ينصركم الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم نعم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده نعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah ta'ala ya ce in yansurkumullahu idan Allah ya baku nasara ya baku galaba ya baku rinjaye fala galiba lakum to babu wani wanda ya isa irin jayi a gare ku in Allah ya taimake ku to ku kwanta ku yi kwana babu wani mutum wanda ya isa irin jayi a kanku sai Allah ya ce wa in yakzulukum amma idan Allah ya yarbar da ku yayi waci da ku faman zallazi yansurukum min ba'di ku fada mamu wane ne wanda ya isa ya taimake ku bayan shi in Allah ya waci da ku wane ne wanda ya isa ya baku nasara akwai shi babu sai Allah ya ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai masu imani suke dogara ya kamata ɗan Niger mu ƙara dogaro ga Allah ko bai kamata ba ya kamata mu ƙara rike Allah ko bai kamata ba wallahi ɗan Niger ya kamata mu zamo masu godiya jagororinmu na Niger talakawanmu na Niger farar hula da bakan hula da canwan hula da rodin-rodin hula da jan hula ya kamata kowa ya ƙara makalewa ya ƙara mannewa ya ƙara kusanci ga Allah kai in kai jami'in tsaro ne da ɗan iska ne kai ɗan shaye-shaye ya kamata ka tuba saboda ayar da Allah ya zuba cikin ƙasarka ta Nijar idan kai soja ne amma mazinaci soja ne amma malalaci soja ne mai saba ma Allah wallahi in dai a Nijar kake ya kamata ka tuba in kau baka tuba ba to Allah ta'ala ya ce a faɗa ma wallahi azaba shi mai tsanani ce domin mun ga ayoyi kiri-kiri da ana karanto mu su daga cikin alkur'ani ko to ka san alkur'ani ne yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim حتى يتبين لهم أنه الحق الله تعالى يتي والله سيمون نونا ممتاني آيوهم في الآفاق أتكين ساتني دبان دبان نزونيا sannan wa fi an fusihim sai mun nuna masu ayoyinmu a cikin kawunansu duk wani salo duk wani juyi duk wata murdiya wanda Allah ta'ala zai nuna aya da alamu na ka gano girman shi ka gano shi kadai ne Allah ya ce sai ya tabbatar da shi ga sai kowa ya gano cewa Allah gaskiya ne amma sai dai wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun mutanen da ba su da imani to ayoyin Allah ba su amfani gare su lokacin da Allah ya kawo wata aya wadda ya kamata a ce ya gane sai ya ƙara yin bodda ce ya ƙara kutsawa cikin bata ‘yan uwa wallahi abubuwan da suka faru a cikin ƙasarmu ta Nijar tun daga lokacin juyin mulkin nan zuwa yau ina tabbatarwa kuma ba wai gano su ba ne zani saboda kowa ya riga san su ina tabbatar maku wallahi taimakon Allah ne kamawar Allah ce nasara ne min indillah taimako ne daga wajen Allah ba dubara ba ce saboda 'yan Nijar sun nuna cewa ba su da wani babban ginshiki babban shishike wanda suke dahawa in suka rasa madawa sai Allah a lokacin da bala'o'i suka tunkaro kowace ƙasa tana neman ta zo ta gallaza ta cutar ƙasashe suka haɗa kai Allah ta'ala ya tagwabar kawunansu mu kuma ya fitar da mu salimi na ganimina ya fitar da mu kubutattu amintattu mu muke da riba to wallahi Allah ya kama mu abinda ya kamata mu mu yi da jagororinmu da talakawanmu shine mu ƙara rungumar addinin Allah ba daidai bane kana matsayin shugaba ko jagora babba a cikin ƙasar Nijar ajika kana ma addinin musulunci guga zana wallahi butulce ma ni'imar Allah ne kai ba daidai ba ne kana matsayin shugaba a cikin wannan ƙasai ta Nijar wadda musulunci sanadiyar musulunci Allah ya mamu komi wanda ba mu iya ba amma yanzu a same ka kai kama hiji da 'yan bori da bokaye sama ga malamai da masu karatun alkur'ani a kayi butulci wallahi kayi butulci dole ne duk abin da za mi mu ƙara girmama addinin Allah mu ƙara mutunta addinin Allah mu ƙara ma addini fawa a cikin ƙasar Nijar musulunci ya zama tutar shi ta ƙara ɗaukaka sama shine ya dacewa kuma in ba mu yi wannan ba to wallahi tallahi waccan ayar da muka karanta shi Allah in yamma ni'ima ka ƙi godewa ko ka butulce to azaba shi tana da tsanani in yadda muke ka baka iya kubcewa saboda ka ba mu fatan wato da mu da jagororin baki daya ba mu fatan mu zama masu butulce ma Allah mu zama masu tabo hushin Allah mu zama masu wato rugurguza ni'imar Allah dalilin kafirce mai da bauɗe mai abinda muke fata shine mu haɗu baki ɗayan mu mu zama bayin Allah kamar yadda har kullum jagororin mu a Niger suna farin ciki kuma zuciyansu a buɗe game da a yi addu'o'i ga ƙasa Allah ya kawo zaman lahiya saboda sun ga an yi kuma sun yi tasiri yi ai dama wanda ma yake tsammanin ba za su yi tasiri ba wannan ba musulmi ba ne ɗan wohi ne dole ne ka yarda in an roƙi Allah yana karɓawa a ta haza'u biddu'a'i wa tadarihi wa ma tadari bi ma sana'ad du'a'u سحام الليل لا يخطي ولكن له أمد وللأمد القضاء فيمسكه إذا ما شاء ربي ويرسله إذا نفذ القضاء الدعاء باتها دعاء قصر in an roƙi Allah shine wanda ya ɗauki alƙawalin cewa shi ke karɓa roƙon wanda yake cikin takura da tsanani kadiba ka gani yanda Allah yake ba jami'an tsaronmu nasara ta inda ba su tsammani ta inda ba su zato Allah yana ta taimakonsu duk wani mugun ɗan ta'adda duk wani wanda ya ƙullo makirci wasu mutane sai su je su yi watanni suna shirya makirci a kanmu mu kuma muna kwana mun riga mun gaya ma Allah ko kuma Allah yana nan yana warware makirci in Allah ta'ala ya ga dama sai ya bar su sai sun sha wahala sun kashe kuɗi sun wahalar da gangar jiki an kulla ana ganin shi nan zartarwa za a yi cikin minti uku sai Allah ya bata wannan tsarin na wata uku dukkanin nan gaba ɗaya su shiga hannu wato su kansu wallahi jami'an tsaronmu sun san wannan aikin Allah ba aikinsu ba ne aikin Allah ne ai tun lokacin da Nijar ta tashi tsaye ta ce za ta yi alkunut tun lokacin alkunutu ma da kanta sai da ta ƙara samun girma a cikin zukatan mutane a duniya sai ka ga bature banasare a cikin ƙasar faransa yana tambayar saka google kafel ton lakunut sai kuwa lakunut haka yake sanya jowai menene alkunutakin nan da 'yan nijar ke cewa za su menene google ya sha tambaya bisa kan alkunutakin nan ana neman ya yi shari ya explike bayanin menene alkunut saboda su abin ya ba su mamaki ba su taba gani a duniya ba irin haka ya faru ba su taba gani ba akwai wata ƙasa a duniya a zamaninmu na yanzu wadda wata musiba ta tunkaro ta ta yi alkunut wannan tun zamanin sahabbai don haka Nijar ita ce ta jaddada wannan sunnar ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma in wata ƙasa za ta bi za ta bi bayan Nijar ko Saudiya babu wani abin da ya taɓa tun karo su suka yi wannan ci gaba ɗaya maza da mata yara da manya ma'ikanta da waran hula gaba ɗaya kowa ya zo ya ƙasƙantar da kai ga Allah menene ya girma a jikin ɗan adam menene ya matsayi ba huska ba to shine muka zo muka nuna ma Allah wannan huska duk kimanta duk darajanta mun dadana ta ga ƙasa Allahu akbar muka ce Allah mun kaskantar da kanmu zuwa gare ka kai kadai muke neman agajinka kuma ba mu kaskanta ba ba mu miƙa wuya ba da kaskanci da tozarci dama haka Allah ya umarni cewa ku musulmi duk halin da ake ciki kakku saki ku miƙa wuya ga ƙaskanci kakku yarda da wulakanci kakku yarda da tozarci domin saboda a cikin suratul muhammad Allah ta'ala ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wannan ali imran ce kawo ta suratul muhammad
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون نعم والله معكم ولن يتركم أعمالكم kawo wata aya da take nuna Allah ya dauki alƙawalin sai ya taimaki masu imani يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله نعم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Allah ya ce wa man nasru وما النصر إلا من عند الله مهم.
إن الله عزيز حكيم wannan amfani ce kawo ta ali imran وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم wala yansuranna Allah ولينصرن الله من ينصره نعم إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أها.
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر نعم.
ولله عاقبة الأمور وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر إنا لننصر رسلنا المؤمنين والذين آمنوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا مم.
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم كل الأشهاد الذين كفروا ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم نعم وبئس المهاد الله يؤيد بنصره والله يؤيد بنصره من يشاء
نعم.
إن في ذلك لعبرة لأولي ولقد كتبنا في
الأبصار الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها مم.
أن الأرض يرثها عبادي أم حسبتم
الصالحون أن تدخلوا الجنة ولما أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم نعم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى نعم.
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ألا إن إن نصر الله قريب ألا.
ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ولقد كذبت رسل من قبلك ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا نعم.
ولا مبدل لكلمات الله أها.
ولقد جاءك من نبأ قاتلوهم المرسلين يعذبهم الله بأيديكم.
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم نعم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين حتى إذا استيأس الرسل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا نعم جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم وأيدنا المجرمين الذين آمنوا على عدوهم فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات نعم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم نعم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم نعم.
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا نعم.
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم إنهم لهم المنصورون وإن جندنا- وإن جندنا لهم الغالبون كتب الله لأغلبن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي saboda me?
إن الله قوي عزيز
dukkanin wayannan ayoyin da alaramma ya karanto garanti ne tabbatarwa ne na cewa nasara tana nan tare da wanda suke tare da Allah Allah ta'ala ya ce wa laqad sabaqat kalimatuna haƙiƙa kalmar mu ta riga ta gabata gawa li ibadinal mursalin gabayin mun manzanni wace kalma ce innahum lahumul mansurun lalle su sune masu samun nasara wa inna jundana kuma lalle rundunan mu tawagan mu jama'ar mu lahumul ghalibun Allah yace wallahi sune masu samun rinjaye Allah ta'ala ce kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli Allah ya tabbatar babu kwankwanto cewa da ni da manzannina da mabiya manzanni mu ne masu samun nasara da rinjaye Allah ya ce inna lalle musu Allah lanansuru rusulana wallahi sai mun taimaki manzanninmu wallazina amanu kuma wallahi sai mun taimaki waɗanda suka yi imani fil hayati duniya a cikin rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad ranar da masu shaidu za su tsayi ma a lahira can ma sai mun taimake su Allah subhanahu wata'ala yace ya ku wanda kuka yi imani idan dai har kun taimaki addinin Allah to Allah zai taimake ku kuma Allah zai tabbatar da digadiganku a wajen yaƙi da fama ba gudu ba ja da baya Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu kar ku yi rauni kar ku yi bakin ciki wa antumul a'launa ai ku ne madaukaka amma da sharadi guda in kuntum mu'minina in dai kun kasance masu imani to kar ku yi rauni kar ku ja da baya kar ku yi bakin ciki kuke da nasara Allah ta'ala ya ce fala tahinu wa tad'u ila salm kar ku yi rauni ku dora kiran a zo a sasanta wa antumul a'launa alhali ku ne madaukaka ku ne masu nasara wallahu ma'akum kuma Allah yana tare da ku walan yatrakum a'malakum kuma Allah ba zai taba tauye maku wani abu ba cikin ayyukanku Allah ya dauki alƙawali dan ga tabbatar da cewa taimakon masu imani garanti ne tabbas ne abu ne wanda babu kwankwanto wa adallahu Allah ya ce Allah ya yi alƙawali wa Allah ya ma alƙawali allazina amanu minkum waɗanda suka yi imani daga cikinku wa amilu salihatu kuma suke aikata ayyuka na ƙwarai wani alƙawali Allah ya masu la yastakhlifannahum fil ardi sai ya ba su halifanci a bisa ban ƙasa kamar stakhlafan lazina min qablihim kamar yadda Allah ya ba na gabanin su halifanci wala yumakkinanna lahum dinahum kuma sai Allah ya tabbatar masu da addinin su allazir tabalahum wanda ya yarda masu da shi shine musulunci to a can karshe karshe sai Allah ya faɗi cewa akwai wani sharadi guda wanda shi ke taimakawa wajen wannan alƙawarin ya tabbata wani sharadi ne ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a shi ne bayuna su zamanto za su bauta mani ba tare da sun yi shirka ba in dai suka ɗauki alkawalin za su bauta mani za su nisanci shirke-shirke to ni kuma na ɗauki alkawalin zan ba su nasara zan ba su rinjaye za su zauna lahiya za su samu tabbatuwar addininsu wanda Allah yarda masu da shi ‘yan uwa musulmi ina son in tuna ma'yan nijar gaba ɗaya da shugabannin Nijar gaba ɗaya in tuna mamu cewa akwai wata aya a cikin suratul ma'ida ka karanto ta yanzu ko ko ba karanto ta ba Allah ta'ala ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu ara karanta ta ko ka karanta ta wa man yatawalla Allah wa rasulahu fa inna hizballahi humul ghalibun ba ta karanto ba ko ko ta karanta
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا نعم والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله يتي ومن كوما وانيني baki ne hori ne dogo ne gajere ne kato ne shirgege koma wane ne namiji ne mace ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu duk mutumin da ya jibanci Allah da manzan shi duk mutumin da ya kaunaci Allah ya kaunaci manzan Allah wallazina amanu kuma ya kaunaci wanda suka yi imani ya zama yana son musulmai Allah ta yace to a gaya mashi fa inna fa inna hizballahi humul ghalibun lalle ne rundunar Allah sune masu rinjayi sune masu nasara a buga a kada a raya a hau sama a tabko a hau tudu a sauko kwari a taka karangiya a ƙarshe dai koma mi za a yi wanda yake da ƙarshe mai kyau wanda nasara take ga hannun shi shine wa hizballah inna hizballahi humul ghalibun lalle rundunar Allah jama'ar Allah ƴan ƙungiyar Allah wanda suke tare da Allah Allah ya ce su ne masu rinjaye to mu a Nijar mun tabbatar da wannan tabbas wanda yake tare da Allah ko mun raunin shi wallahi shine mai ƙarfi domin shi wa tsarin Allah ba yana baka nasara bane a fagen yaki saboda ƙarfinka oh baka ganin abin da yake faruwa ga America yanzu fada na zakara da raƙumi amma raƙumi ya galabaita baka ganin abin da yake gabata annasru wal ghalaba ليس بكثرة العدد ولا كثرة العدد وإنما يكون بالإيمان والعمل الصالح الله ينا بعد نصر بعد يوم وتسوجو جيبا الله ينا بعد نصر بعد يوم مكمي بعد يوم تاندي الله ينا بعد نصر والله دكره إيمان دكما أيكي نقرأ duk mutanen da suka haɗu suna masu imani na gaske ko da 'yan ƙwarori ne wallahi sai Allah ya taimake su akan gayya akan tari akan shirgi akan tuli babu ruwan Allah da yawan ga yanan Allah ya ba da babban misali akan wani babban sarki da aka nada domin a je a yi wani babban yaƙi lokacin da banu isra'ila suka shiga cikin matsala duk lokacin da sarki jaluta ya ga dama sai ya kwaso rundunar shi ya zo ya kwakwamce na kwamcewa cikinsu suka sha wahala suka zo suka samu annabinsu suka ce ib'at lana malikan nuqatil fi sabilillah ka nada mamu wani sarki wani shugaba wanda za mu mara mai baya mu je karkashin tutar shi domin mu yaƙi don daga kalmar Allah wannan iskanci ya ishe mu haka nan kullum muna zaune cikin gidajenmu ba mu taka kara ba ba abin da muka aikata sai a zo a falma mu a kakkashe mu a bubbuge mu to ya kamata a ce mun motsa annabin ya ce anya ka ku mutanen nan kuna tsammanin yanzu aka nada muku sarki za ku yi yaƙi cikin hanyar Allah suka ce yau mi zai sa ba za mu yi ba alhali an cutar da mu an kuntata mama an hudda mu daga cikin gidajenmu wato mu da 'ya'yanmu sai kawai Allah ta'ala ya turo saƙo ga annabin cewa an naɗa masu wani shugaba wanda zai jagorance su a yaƙi sunan shi ɗaluta shi kuma ɗaluta wasu sun rena su cikin al'umma wasu suna ganin shi ba kowa ba wasu suna ganin shi miskini wasu suna ganin shi kawai tun daga nan aka fara samun matsala suka ce ya za a yi mu da arzikinmu da matsayinmu da girmanmu a ce ɗaluta za mu bayan shi shine shugabanmu ai mu ya cancanta a ba matsayi da mulki saboda mu muke da kuɗi saboda mu muka yi gadon mulki saboda mu ne jinin sarauta amma ɗaluta ai ba ma ya kama da sarauta ba ta dace da shi ba annabi ya ce masu wannan zaben allah ne ba a tattaunawa ba shawara ce allah ya ba ku ba balle ku ce ku ga ra'ayinku hukumci ne an riga an yanke inna allaha astafahu alaikum lalle Allah ya riga ya zabe shi akan ku shine shugaba shine sarki in ka karanto ayatin daga farko zaka ji tun can aka ce wasu jama'a sun juya baya ko da ma aka ce daluta ne sai wata gayya ta shakara ta ce kai kai kai bai sun rage ko to shikenan wanda suka yarda da daluta shine shugaba su sai suka mara mai baya a je wajen yaki sai Allah ya ce falamma fasala talutu falamma fasala talutu bil junudi qala inna allaha mubtaliikum binahar na'am faman shariba minhu falaysa minni na'am ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده Allah ta'ala ya ce ga shugaba ɗaluta ya shiga gaba ga bataliya ta ‘yan kaɗan wanda suka yarda shi ne shugaba sun biyo bayan ci za su tahiya tare da shi a yi yaƙi amma ka san wato ko cikin sojoji inda za a tunkari yaƙi to ana ana ƙoƙarin tantancewa a tantance wane ne jami'in tsaro wane ne na tsoro akwai jami'in tsoro akwai jami'in tsaro to a gano jami'in tsaro a san inda ya kamata aje shi kai ya je inda ake bukatar tsaro shi kuma ya kawo tsoro saboda haka ɗaluta duk wanda ka gani duniya duk sojojin da ka gani in yaƙi ya tunkaro su ana tankaɗe da rairaya a cikin ƙur'ani suka ɗauko wannan karatun Allah ya ce falamma fasala ɗalut lokacin da ɗaluti ya rabu ya rabu da wa waccan jama'a ta banu isra'ila wanda ba su yarda da shugabancin shi ba ko yanzu tare da wa yake tare da wanda suka yarda da shi a matsayin shugaba za su mai da'a za su saurara Allah ta'ala ya ce falamma fasala talut bil junud qala sai ya ce inna allaha mubtalikum bi nahar nan gaba kaɗan Allah zai jarraba ku da wani korama na ruwa amma abinda ake so ku sojoji ne soji kuma ba a sanya cika cikin shi bulbulbulbul to da mutum ya cika ciki mai za a in banda kwana ko ɗalibin ilimi mai neman ilimi in ya cika ci yana ɗirka ma cikin shi abinci to sai kaga ilimin babu shi li'annal bitna ta tuzhibul fitna domin saboda cika ciki yana tahiyar da basira duk mutumin da ya zaɓi kullum ya ci ya ƙoshi to bai zaɓi basira ba bai zaɓi fahimta ba kishiyoyin juna ne da ka ƙoshi to basira gushewa take daga inda kai balle soji kamance sahabban annabi lokacin da manzon Allah ya tura wata gayya wata mission Abu Ubaida ibn al-Jarrah yake ba da labari yace shugabanmu dabino guda guda yake ba mu tsawon yini yini sai wani yake ce mai ya kuke da dabino guda a tsawon yini ya ce wallahi tsutsar shi muke kamar yadda ɗan yaro yake tsutsan nonon uwashi ya ce sai mu ɗan haɗa da ruwa ya ce haka muke kuma aka ba mu ƙwara guda sai gobe to can ne tarihin a cikin kissa hadisi mai tsayi inda Allah ya hudo musu wata irin narkekiyar dabba daga cikin ruwa wadda ba a taba ganin misalin dabba irin ta ba saboda kokarin da suka yi da kuma haƙurin da suka yi wato shi Allah ya ɗauki alƙawali sai ya taimaki jama'ar shi amma dai akwai jarabawa ko da kaga gaskiya kake akan ta kana ta shan wahala to ni ina akan gaskiya kuma kullum ni ne cikin bala'i ina ai Allah dama ya dauki alƙawali sai ya ba gaskiya gaskiya amma dai kuma ya dauki alƙawalin sai ya jaraba ta to wani bi wajen jarabawan ne sai jarabawa ta zama jaraba ga wasu su kasa gano cewa jarabawa ce wai sai ma mutum ya kokarin sakin gaskiya yau ai dama don Allah ya tantance munafukai akwai wanda in ka ga yana kabbara ya yi imani yara to ana zaune lahiya ne da an samu kuɗi aka ƙi ba shi to shi kan nan ridda zaya wannan addinin ma duka ya lalace ya ga yana sunna sunna da to ba a samu buhuhun shinkawa ba ne dirar da aka ce wasu buhuhun shinkawa sun zo an kasa ba da shi ba to sai ka kafa ɗaya waje kafa ciki yana ƙoƙarin mabarin sunna wai suka ce dama sunna shinkawa ce yake to jarrabawa tana bambance mutum da mutum mutumi wallahi in jarabawa ta zo lokacin kake gane wane ne mutum wane ne mutum mutumi don wani bi mutum mutumi sai zo ya lahe cikin mutane shi ma aidibin mutum ne don haka balle soja dole sai an jaraba soja an gano soja ne na gaskiya koko na banza ya ce allah zai jarraba ku da wata ƙorama ta ruwa a gaba amma kar wanda ya saki ya sha ruwan nan duk wanda ya duka kwankwaɗi ruwan nan to ba zai tafi tare da ni ba wanda bai sha ba wannan soji na ne na yadda da shi zan tafi tare da shi akwai alama cewa zai yi da'a tunda ya yi da'a akan tsananin bukatar shi yana son ruwa amma iya hana makan shi ya sha to zuwa gaba ma in nace mai duka zai duka in nace mai tashi zai tashi haka ake son soji kuma Allah ta'ala ya ce fashari buminu sai suka kwankwaɗi ruwan nan anya ayan nan ta kaukayi ko dace ta nake yi daga nan wato bayanin da na so in yi a dunkule ya kamata 'yan nijar mu zamo masu godiya ga Allah kuma mu gano ba da gayya ba ko da tarin makamai ake nasara wallahi da taimakon Allah kuma ko gobe muka yi gaskiya tare da Allah muka rike Allah wallahi sai Allah ya taimake mu wallahi babu wata guguwa ko wani bala'i ko wata matsala da za ta tunkaro a ce ta gagara Allah Allah barta ta kan mu Allah yana jarraba bayan shi wani lokaci amma dai tabbas ne tunda mun roƙe shi zai karba kuma zai taimake mu amma aya ɗaya a suratun nisa zan rahe da ita saboda bayanin nawa kai ya faɗi ƙwarai aya ita ce faɗin Allah ta'ala ma ya fa'alullahu bi azabiku in shakartum wa amantu wai mi Allah zai yi da azabarku yi maku azaba a ce Allah ya ba wasu dama su zo su kalkashe ku su kwakkwamce ku Allah ya ce a tambaye ku wannan amfanin mi zai mashi in shakartum idan dai kun zamo masu godiya wa amantum kuma kun yi imani abu biyu Allah ya ce ku shine sharadin in kun zamo masu godiya kuma kun yi imani to Allah ya maku azaba ta ne wannan azabai amfanin mi za ta mashi ma'ana Allah yana ɗaukar alkawali ne cewa wallahi in dai kuka zamo masu godiya akan ni'imomi kuma kuka zamo masu imani wallahi Allah ba zai azabtar da ku ba akanallahu shakiran alima abinda na faɗi daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi baki ɗaya kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mamu su kuma nuna musu mu gyara muna roƙon Allah kamar yadda muka roƙe shi ya amsa ya Allah ni'imar da ka mamu mun gode kuma muna roƙonka ka ƙara lalle ka mamu ni'ima a cikin Nijar ya Allah muna roƙonka kuma ba za mu taɓa ƙoshi da ni'imominka ba ka ƙara ka daɗa ka limka duk inda wani mugu ya shirya makirci Allah ka zace shi duk inda wani mugu ya kulla makirci Allah kakka ba shi sa'a duk inda wasu ɗiyan banza suka shirya makasan Nijar wato zagon ƙasa ya Allah ka ba da sa'a a kakkame su cikin sauki a kalkashe su don nan bai kamata ana ajiye ɗiyan banza ba duk wanda aka kama da niyyar cewa zai cutar da 'yan nijar ai inda ya samu sa'a da allah ya san kaɗai ko mutum nawa zai kashe amma ka diba yadda ake kakkame su wallahi taimakon allah ne ya kamata a ɗora kwakkwamce su a masa abin da ya dace da su ya ubangiji Allah muna godiya akan ni'imarka Allah ka ƙara subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin